نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دقيقة قوات رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوا مدينة na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya zo daidai da uku ga watan biyar a Gregorian kalanda dubu biyu da ashirin da ɗaya don ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na miyatti da ke nan cikin fadar jihar gombe a unguwar bolari idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan a cikin sura mai albarka suratul ma'ida kuma mun kwana a aya ta hamsin za mu tashi kan aya ta hamsin da ɗaya kafin haka akwai tambayoyi kusan guda hudu da ya kamata mu amsa wannan take cewa assalamu alaikum malam da fatan kana lafiya alhamdulillah malam wata ce malam mace ce ta yi azumi bayan ta yi azumi tun bara wato ta sha azumi tun bara bata biya ba sannan kuma ga na yanzu shi ma bata biya ba kuma yarinya ce malam yarinya ce ba ta sani ba ko ba a san bata biya ba to yanzu ya za a yi ma'ana mace ne ta sha azumi tun bara ta sha azumin bara bana ma ta sha kuma ba a san ba ta biya ba a to shikenan tunda an gano ba ta biya yanzu sai a saka ta ta biya sannan kun ce yarinya ce ma'anar yarinya wacce bata balaga ba in bata balaga ba to wannan azumin ma kwata-kwata baya kanta dama za ta yi ne a babin ta yi wa kanta training na yin wannan azumi amma idan irin yarinta ne ma'anar yarinta ba wai azumin bai haukanta ba azumin ya haukanta to dole za ta biya wannan azumi wannan shine kawai a takaice Allah ya shiryar da mu assalamu alaikum wa rahmatullah malam Allah ya ƙara Allah ya saka da alkhairi ya ƙara ilimi mai albarka amin mu kuma Allah ya ba mu fahimtarsa da kuma aiki da shi amin summa amin malam ina son a bambance min jinin haila da na ciwo jinin al'ada wani jini ne wanda yake zuwa wa mace a cikin wata ima dai ya zo a farkon wata ko ya zo a tsakiya ko ya zo a ƙarshe ya bambanta daga yanayin yadda allah ya yi ta kowace mata da irin yanayin yadda jininta ke zuwa sannan yana da launi yana da kala wata yana zuwa mata ne baki haka ma'ana jini ne amma da sarkamakin baki-baki wani kuma yana zuwa ne jini jawur kamar yadda kika san an yanka kaza ko rago ko wani abu makamancin haka jini sosai wata kuma za ki ga yana da sarkamakin wani abu a cikinsa kamar ruwan ɗiwa duk ba yadda baya zuwa to kawai abin da ake so da ke na farko ki kula da kwanakinki da jinin ke zuwa wata zai mata kwana biyar ne a farkon wata ko kwana uku ko biyu a farkon wata wata zai mata kwana biyar ko uku ko biyu ko bakwai a tsakiyar wata wata zai mata kwana biyu ko uku ko biyar ko bakwai a ƙarshen wata kowace da yanayin yadda yake zuwa mata sannan wata kwana uku take yi wata kwana biyar take yi wata kwana hudu take yi wata kwana bakwai take yi akan samu wanda suke haura kwana bakwai amma ba su da yawa yawanci baya wuce kwana bakwai to wannan shine ake nufi da jinin al'ada sannan yana da wani lauli na karninsa ko mu ce warinsa kuma kowace ya bambanta da yadda yake zuwa mata don haka akwai buƙatar ki san karninsa da lokacin zuwansa da kuma adadin kwanakin da yake muke idan ya zo to idan mace ta kiyaye waɗannan duk ranar da wani jini wanda ba wannan ba ya zo to za ta gane shi amma in mace bata bambanta launin jinin al'adanta ba kwana nawa yake mata idan ya zo ba sannan ya yanayin karninsa ba to da wahala idan jinin ciwo ya kama ta ta iya ganewa saboda haka dole ne mata ku tsaya ku kula da launi da kwanakin da ke zuwa da kuma yanayin ainihin wato abin nan shi ku jinin ciwo shi jini ne wanda matsala ce take kawo shi imma dai matsala a cikin mahaifa imma kuma matsala wanda ta shafi junnu in mun ce matsala a cikin mahaifa shine natural ciwo da dan adam ke iya ji na jinya ko rashin lafiya in mun ce jini na al'abun nan na aljanu zai iya yiwuwa ba wani ciwo ba komai haka kawai jini ya balle ya ki tsayawa ba shi da alaka da kwanakin al'ada ko launin jinin al'ada ko kuma yanayin karnin jinin al'ada to idan mace ta gane haka shi ba zai hana ta sallah ba ba zai hana ta azumi ba ba zai hana ta sauran ibadoci ba amma shi wancan jinin al'ada da muka ambata shi yana hana sallah yana hana azumi da sauran wasu ibadoci an gane so wannan shine a takaice bambancin da ke tsakanin su shi wannan ba shi da wani lokaci na zuwa ko yanayin launi kawai zai ta zuba ne shi ko wancan na al'ada yana da lokaci yana da launi yana da kwanakin da yake yi shi wancan na al'ada yana hana sallah yana hana azumi amma za a rama azumi ba za a rama sallah ba shi fa wannan na, na ciwo baya hana sallah baya hana azumi baya hana mace ta sadu da mijinta wannan duka baya hanawa sai dai idan kyankyami ko wani abu amma a shari'a an yadda mace mai jinin ciwo mijinta ya sadu da ita ya halatta sai dai idan shi ya ji ba zai iya ba saboda yana kyankyami ko ita ko wani a makamancin haka ta wannan wani abu ne amma jinin al'ada ba za a yi sallah ba ba za a yi azumi ko ba za a sadu ba an gani a takaice dai wannan shine bambancin da ke tsakaninsu Allah ya shiryar da mu malam ya halatta mutum ya bi sallah masallacin da yake bayan gidansu kuma akwai titi tsakaninsu a ƙa'ida ta musulunci mutum baya yin sallah a gaban liman malamai kusan da yawa ko mu ce kusan duka sun tafi akan duk wanda ya sallah a gaban liman to lalle ba shi da sallah imamu malik ko mu ce malikiya su kaɗai ne suka ba da uzuri cewa idan mutum ya laluba ta bayan liman ya samu sahu da yake nuna a bayan liman yake ba a gaba ba sai bai samu ba ya zama dole sai ya yi sallah a gaban liman to idan wannan larurar ta sa ya haka to sallarsa ta karku amma idan ba wannan larurar ba matukar ya sallah a gaban liman ba tare da ya nemi sahu a bayan liman ya rasa ba to sallarsa ba ta yi ba to kin ga ke yanzu kina magana akan cewa masallacin yana gaban gidan abin nan bayan gidan ma'ana ku kuna gaban masallacin kenan kin ga kenan ke kina gaban liman haka ne to me hukunci wannan sallar mun koma ta wannan bangaren gaskiyar magana sallah ba ta yi mutum ya sallah a gaban liman ba sannan mu dawo ma hukuncin bin mace mace ta bi sallah tana cikin ɗakinta liman yana cikin masallaci a anguwa shi me ya halaccin wannan wasu malamai sun ce gaskiya bai halatta ba idan dai ba za ta zo masallaci kai tsaye ta yi sallah ba to dama ita masallacinta cikin ɗakinta haka manzon Allah ya nuna har ma ya nuna mace ta yi sallah a cikin ɗakinta ya fita fito masallacin me masallacin anguwa an gane magana da kyau ko ta yi sallah a ɗakinta ya fi ta fito masallaci in dai ba an yi wani tsari da ya nuna macen ta fito akwai sahunsu a masallacin anguwa ba in an yi wannan tsarin wannan babu laifi ko kuma in ta nemi ta zo ba za a hana ta ba amma idan ba ta nema ba ta yi sallah a ɗakinta ya fi ta yi sallah a masallaci haka musulunci ya nuna saboda haka in an dawo ta ɓangaren halacci akwai saɓanin malamai dangane ma da ki fito ma'ana ki bi sallah kina daga gida masallaci kuma yana waje saboda haka dai abin da ya fi shine mace ta sallata a cikin ɗakinta shine abin da ya fi akan ta bi lasfikar masallaci kuma ma malamai suna kawowa suna cewa idan ana cikin sallar sai aka ɗauke wuta ya za a yi tun da dama wutan nefa ne kuma ga najeriya yadda allah ya jarrabe mu ana cikin abu kawai kit sai ka ji ba wuta to ya zaki shi yasa suka kawo irin waɗannan uzurruka cewa tun farko ma kada a fara wai ba haushe ya ce maganin kar a yi kar a soma malam mace ce tana azumi sai aka kira sallan magariba bayan ta sha ruwa kenan sai ta tashi za ta yi sallah ta je ta yin tsarki sai ta ga jini to malam menene hukuncin azuminta alarama mai hukuncin azumin wannan mata ta riga ta sha ruwa ko sai daga baya ta ga jinin tunda ke riga kin sha ruwa sai daga baya kika ga jini wannan azumin naki ya sha an gane da a ce kin ga jinin kafin ki sha ruwa to shikenan azumi ya ɓaci amma tun da sai da kika sha ruwa kin je tsarki kika ga jini shikenan azumi ya sha da izinin Allah sai dai na gaba ne kuma sai a bari sai jinin ya ɗauki wallahu ta'ala a'lam Allah ya saka da alkhairi sai takarda ta ƙarshe wata ne ko wani ya rubuto takarda yana bayani akan ko sun samu sabani da mahaifinsa ne ko ta samu sabani da mahaifinta ne ko mahaifiyarta na dai karanta takardar so ba bukatar sai na yi ta karanta ta don ta cika fuska gaban takarda da bayani to amma dai abin da take bukata a guri na shine na shiga tsakaninta da mahaifinta domin sasanta su gashi har ma ta rubuto nambar wayar shi mahaifin so wanda ta san ta rubuto wannan takarda ta nemi kwamanda bayan an tashi sai mu ji menene matsalar sai mu ga idan zai yiwu mu shiga cikin matsalar sai mu shiga in ba zai yiwu ba sai mu san dai wannan mataki za a dauka number ta rubuto shi ne 081 to ba sai an faɗa a wai dan ta gane da ita muke wai to shikenan to to Allah ya sa mu dace eh so in ka ji mun Allah dan an tashi sai ta nemi komanda insha Allah Allah ya shirye da mu mun kwana aya ta 50 za mu tashi aya ta 51 na'am أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض نعم ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين نعم
فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم نعم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Ya ayyuhal ladina amanu, ya ku waɗanda kuka yi imani, la tattakhidul Yahuda wan Nasara auliya'a, kar ku riƙi Yahudu da Nasara a matsayin wato majibinta lamarinku, masu so ko ababen soyayya a tsakaninku, kar ku kuskura, ku so Yahudawa, haka kuma kar ku kuskura, ku so Nasara. Allah ce ba'aduhum awliya'u ba'adin lallai a shahin su suna san shahi suna jibintar shahi wa man yatawallahum minkum wanda duk ya jibinci lamarin yahudu ko nasara daga cikin ku fa innahu minhum to wannan ya kasance ɗaya kenan daga cikin su inna allaha la yahdi alqawma zalimi lalle Allah baya shiryar da mutanen da suke azzalumai Allah ce fatar alladhina fi qulubihim marad zaka ga waɗanda zukatansu akwai ainihin wato datti da rashin lafiya yusari'una fihim suna gaggawar nuna ƙaunarsu da soyayyarsu ga yahudu yaquluna suna ba da uzuri suna cewa nakhsha an na da'ira muna tsoron kada wata musifa ta same mu kalmar da'ira min dara ne ya duru da'ira alaihim da'iratu sau wato abin da ya kewaye wani abu shine ake kiransa da'ira wato muna tsoron kar wani abu ya faru da mu wanda zai iya cutar da mu daga gurinsu fa asallahu an ya atiya bil fatihi Allah ya ce akwai yiwuwar Allah ya zo da wani buɗi aw amrin min indihi ko kuma daga wani lamari daga gurinsa wa yusbihu sai su munafukan su wayi gari alama asarru fi anfusihim a bisa abin da suka sirrinta cikin zukatansu nadimina suna masu nadama Allah ya ce wa yaqulu alladhina amanu su ku waɗanda suke da imani sai ka suna cewa a haula alladhina aqsamu billahi jahada aymanihim yanzu waɗannan munafikan su ne wanda suka dinga muku rantsuwa da Allah iyakacin takarkarewar rantsuwarsu innahum lama'akum cewa lalle suna tare da ku ku mu'minai habitat a'malukum ayyukansu sun rushe tunda suka munafurce ku fa asbahu khasirina kuma sun wayi gare suna masu asara waɗannan ayoyi suna daga cikin ayoyin da wato Allah ya nuna babbar matsala da illar da ke cikin mutum ya nuna wa kafirai kauna ya nuna wa kafirai ƙauna ya nuna wa munafukai maƙiya Allah ƙauna wannan ƙaunar ta zaman anguwa ne ko kuma ta zaman ofis ko ta zaman gurin aiki ko ma wacce irin alaƙa ce ta haɗa ki da wacce ba musulma ba to kar ki kuskura ki nuna kina ƙaunarta kina fifita ta ko kina fifita shi akan wanda ba musulmi ba ko akan wacce ba musulma ba wannan ya shafi ƙaramin mutum ya shafi babba ya shafi masu mukami ya shafi talakawa ya shafi shugabanni ya shafi waɗanda ake shugabanta duka in dai kai musulmi ne to Allah bai baka lasisi na ka nuna ƙauna ga wanda suke kafirai ba Allah bai yarda da wannan ba kuma idan kai haka Allah ya ma hukunci cewa ka zama daga ɗaya daga cikinsu dan hadisi ya tabbata manzo Allah ya ce almar'u ma'a man ahabba yawmal qiyamah mutum yana tare da wanda ya nuna wa ƙauna a gobe kiyama duk wanda kake son shi ya sa so malamai suka ce ibada ne ibada ce akwai muƙatar kai ta ka tsantsan da duk wanda zaka nuna soyayya a kansa a gobe kiyama kar ka kuskura ka bayyana soyayyarka ko ƙaunarka ga wani mutum ko ga wata aƙida ko ga wasu mutane ma damar baka amince da yadda suke gudanar da harkokinsu ko addininsu ba saboda idan kika kuskura kika nuna ƙaunarki ko son ki ga wasu waɗanda ba asalin akan addini suke ba to ana tsorace miki gobe kiyama za ki tashi kan tuta ɗaya tare da su wannan shine abin da musulunci ya nuna da haka Allah da ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya kar ku riki yahudu da nasara masoya majibinta lamari wannan ya nuna dukkanin dangin yahudawa da dukkanin dangin nasara kiristoci babu kai babu nuna kauna a kansu Allah ce ba'aduhum awliya'u ba'adin domin shahin su suna suna son shashi to malamai suka ce can baya idan ba a manta ba mun karanta cewa fa agharaina bainahum al-adawatu wal baghdha Allah ya rura wutar gaba da kiyayya tsakanin Yahudawa da ƴan uwansu tsakanin Nasarawa da ƴan uwansu to ya aka yi kuma a nan Allah ya ce ba abuhum auliya uba adu kamar abin akwai tufka da warwara kenan ko kuma me ya faru to sai wasu malamai suka ce abin da ake nufi da wannan wato a tsakankaninsu ba sa son juna ba sa ƙaunar juna zagin juna suke kushe junansu suke yi a tsakankaninsu amma inda za ka ga suna son junansu shine idan sun haɗa kai za su yaƙi addininku na musulunci daga lokacin da suka yarda cewa su far muku to a lokacin sai su dawo su haɗe kamar babu wata gaba tsakaninsu yasa waccar gabar da take tsakaninsu tana nan lallai ba sa son juna ba wasu ɗariƙar katolik da take bin evangelist ko take bin waɗancan masu irin wannan ɗariƙar a cikin addininsu ba sa ƙaunar junansu ko misƙala zarrata wallahi mun taɓa zuwa wani mitin wanda aka yi tsakanin malamai da kuma malaman kiristoci malamanmu suka tashi suka yi jawabi bayan sun gama sai ɗaya daga cikin su kiristocin sai ya miƙe sai ce to ku kuna tare da junanku duk abin da kuka zo kuka aka tattauna da kwana in kun je kun isarwa da al'ummar ku ba ku da matsala suka ce amma wallahi karara ya fito yace amma wallahi mu ba mu isa ba yadda aka kira mu aka gaya mana to yan ɗariƙar catholic ma sai an kira su an gaya musu yan ɗariƙar waye ya dinga lissafa ya ce wallahi in ba haka ba mu mu isa mu isa yanzu mu je mu isar musu sako cewa ga abin da aka yanke za a yi ba wannan karara wallahi ina jin wannan magana sai na ce Allah ya yi gaskiya fa agaraina bainahum al-adawatu wal baghdha ila yawmil qiyamah Allah ya rura wutar gaba da kiyayya tsakanin kafirai har kiyama ta tashi to amma in kaga sun hada kai to za su yaƙi musulunci ne to a nan kan sun zama ɗaya saboda za su yaƙi addinin ku za su karya kashin bayan ku amma in dai ba haka ba to ba sa ƙaunar junansu komai tsada zarrace saboda haka babu tufka da warwara cikin maganganu kar wani ya ji an ce a can suna gaba da juna nan kuma ya ji an ce ba'abuhum awliya'u ba'adun ya dauka cewa Allah yayi magana ya warware inda ake magana cewa suna tare da junan su shine idan za su yage ku inda kuma aka nuna suna gaba shine a tsakanin su ba sa kaunar junan su wannan shine gaskiyar magana Allah ya shiryar da mu shi yasa a wani guri yace wallazina kafaru ba'aduhum awliya'u ba'adin illa taf'aluhu ko takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir wato majibinta lamarin abin nan su kafire suna jibinta lamarin junansu ma'ana suna ƙaunar junansu lokacin da za su yage ku to idan ku ba ku da ku a ƙaunaci junanku kwatankwacin yadda suke son junansu a lokacin da suka haɗa kai za su yage ku ba to lallai barna ku za ta faru domin ya zama ku kanku a rabe lokacin da za su yage ku su kuma kansu a haɗe don haka wa zai nasara kenan su za su yi nasara idan ba ku yi hankali ba yasa Allah ya ce in har ba ku yi irin wannan haɗin kan nasu ba a nan ne kaɗai malamai suka ce Allah ya nuna mu yi koyi da yahudu da nasara shine irin abin da suke na haɗa kai idan za su yaƙi musulunci to ku kuma musulmai kuma ku haɗa kanku kar ku yadda ku bambanta ko kuma ku ƙi junanku don daga kun samu fashal kun samu watsewar kai su kuma sun haɗa kansu to nasara za su yi a kanku kuma kusan yanzu abin da ke faruwa a duniya kenan kusan abin da ke faruwa yayin da ya zama musulmi suna kyamar juna suna hassada da juna suna cin kafar juna suna zagin juna su kuma in za su yaƙe mu za su haɗa kai da junansu kai ka duk abin da suka tashi za su aiwatar yanzu na kai ga sun yi nasara Allah ya kiyaye saboda haka dai Allah madaukakin sarki nuna mana ba'abuhum awliya'u ba'd Allah ya ce wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum magana mafi muni da Allah ya faɗa wa musulmi ma'ana mafi hatsari mafi bala'i ita ce a ce musulmi an wayi gari ya jibinci lamarin kafirai ma'ana yana tare da su gashi musulmi ne dan uwanku amma wallahi idan ma'aikacin ofis ne duk abin da zai yi kwabirin mutanen da ba musulmi ba zai yi duk abin da zai yi ya karfafi waɗanda ba musulmi ba zai yi amma fa musulmi ne da shi kuke sallah a masallacin anguwarku idan aikin hajji ya zo tare da shi ake biza a biya kujera a tafi aikin umra tare da shi ake yi ramadana zai kama shi ma zai buga maka waya ce mala an ga wata mu ce an gani ce to gobe mu tashi kenan da azumi eh a tashi yana komai na musulunci amma inda zai fi amfanar musulunci shine kan teburinsa na ofis to anan ne kuma inda yake kashe musulunci anan ne inda yake cutar musulmi anan ne inda yake antaya munanan abubuwa ga musulmi ko take an ce munanan abubuwa ga musulmi to daga wannan lokacin Allah ya ce in dai mutum haka yake to shikenan ubangiji subhanahu wata'ala ya hada shi tare da su malamai suka ce da Allah madaukakin sarki ce wa man yatawallahu minkum fa innahu minkum wanda ya jibinci lamarin kafirai yana tare da su sai suka ce shin yana tare da su a ina yana tare da su a cikin addinin su kaga kenan shi ma ya zama ba yahude ko ba nasari ko ta zama ba yahudiya ko ba nasariya a'a yana tare da su a wajen hukunci ma'ana yadda suka zama yan wuta to shi ma yana tare da su a cikin yan wuta na fata an fahimta a'a yana tare da su gobe kiyama ga tutar kafirai can ga ta musulmi to idan kiyama ta tashi sai a ce a kai ga wanda kake tare da su can maza tafi ku ga alamar ya baci a ce mutum ya mutu yana sallah yana azumi yana komai amma kiyama ta tashi a ce ga tutar arna maza je ka can baka cikin wannan tutar ai lamari ya ɓaci malamai suka ce ɗayan uku nan duk zai iya tabbata a kansa saboda haka mutum ya hankali dangane da jibintar kafirai da al'amarin kafirai a kowanne yanayi ya tsinci kansa a kowanne hali ya tsinci kansa a kowanne ofis a kowanne matsayi karami ne ko babba ya tabbatar da cewa ya taimaki addininsa ya tabbatar da cewa ya fi burin mutanensa wallahi tallahi inda a ce yadda su suke taimakon nasu suke tsayawa nasu haka ma muke tsayawa namu wallahi da wasu matsalolin da muke fama da su a yanzu da ba ma fama da su da ba ma fama da su amma sai kaga ana ta su ana ta wasu abubuwa waɗanda ga sunan ga kamar su wanda ba su da daɗi Allah ya sauwaƙe da haka yake cewa a fa innahu minhum sai Allah madaukakin sarki yace fataral ladina auke inna Allah la yahdi qauman zalimi Allah ba ya shirye da mutane azzalimai sai Allah ya ce fataral ladina fi qulubihim marad zaka ga mutanen da suke da kazanta ko kuma datti ko rashin lafiya a cikin zukatansu munafukai kenan yusari'una fihim suna gaggawar haɗa kai da ƙauna da so tsakaninsu da kafirai wannan dama ɗabi'ar munafukai ce suna tare da ku a masallaci suna tare da ku a rigar musulunci suna tare da ku a furuci da maganganu amma a ofis da zuciya wallahi suna tare da arna wannan ɗabi'ar munafiki kenan zai zo ya bayyana maka yana son ka wa ya rugu anka ka ba ya rugu sa'alabu amma a lokacin zuciyarsa tana jin kamar ya haɗiye ka kamar ya dankwafe ka ya hana ka yin wani abin da za ka amfana duniya da lahira amma a fuska zai maka fara'a zai maka dariya ware ware ware ware ware ware amma wallahi baya kaunar ka to wannan ɗabi'ar munafikai kenan yasa Allah ya ce za ka ga waɗanda suke akwai abin nan rashin lafiya ta munafurci a zukatansu yusari'una fihim suna gaggawar nuna ƙaunarsu ga kafirai ya ƙuluna uzurin da suke bayarwa shine an tusiba abin naksha an tusiba na da'ira muna tsoron kar wata musifa ta same mu ina ma'anar wannan to idan kun ce mu nuna ba ma ƙaunarsu to yanzu ni alhajiwa ne ko ni sanatawa ne ko ni gwamnawa ne ko ni shugaban ƙasawa ne ko ni ɗan majalisawa ne yanzu dukiyoyi na duk gaba ɗaya suna amerika ni yanzu in fito in nuna ba na son amerika to idan kuma dukiyoyi na da kamfanoni na na can suka yi ta a kansu al'amuran suka dame min kuma ya zan yi to waye ce ka kai ta ko ba haka bane waye ce ka kai ta shine ka kwatanta abun suna tsoron su nuna ƙiyayyarsu ga kafirai saboda akwai wasu abubuwa na ragamar al'amuransu da yake hannunsu so suna tsoron kar su nuna ƙiyayyarsu gare su ya zamanto sun musu illa ta wannan gurin an gane maganar da kyau ko so kaga mu da Allah ya sa dama ba mu da kuɗin alhamdulillah masha Allah tabarakallah ba mu da kamfanoni ko mu je muka ajiye dukiyar mu a kowace kasar arna ba dan haka mu idan aya ta zo gurza ta zami billahi lazi ba abin da ya dame mu wallahi amma su tun da sun riga da sun kane ne sun makalkale da su mutum za ka samu shugaban ƙasa ne ko za ka samu gwamna ne ko za ka samu ɗan majalisa ne ko za ka samu sanata ne amma wallahi a cikin kaso ɗari na dukiyar shi kaso 85 yana kasashen arna haka ne ko ba haka ba yanzu ku duba alhaji wane ne aliko dangote ne ko waye ne kamfanonukansa inda suka fi fawa shine a kudancin najeriya ko ba haka ba ne duk gaba ɗaya ƙarfin kamfanonukansa duk yadda ake cewa alhaji aliko dangote kin ji alhaji kuma aliko kuma dangote komai nasa na bahaushe ne na musulmi amma duk al'amuransa sun kare a can to yanzu idan aka ce za a raba ƙasar nan misali kenan yawancin dukiyarsa da ya mallaka za ta faɗo a ina a gurinsu haka ne to yanzu wannan ci gaba ne gare shi da musulunci da mu ko ci baya ci baya ne to wannan yana daga cikin naksha an tusiba na da'ira muna nuna muna ƙaunarsu ne saboda muna tsoron me kar wata bala'i ta same mu daga gurinsu yana daga cikin misali tare da cewa kuma wani lokaci abin da ya sa su kuma manyanmu suke ɗiban abubuwa suna kaiwa ƙasashen arna da ɓangarorin kafirai babban abin shine yana daga cikin abin da ya jawo haka shine mu kuma irin miyagun ɗabi'u irin namu domin su Allah sai ya jarrabe su ba su da addini amma suna da ɗabi'u ka ɗauki dukiya ka bashi zai kiyaye maka ka ɗauki amana ka danka masa zai tsare amma fa baya sallah baya azumi baya zakka baya hajji to su kuma mutanen mutum da ba addinin ne damuwarsu ba su bukatar su a kiyaye musu ne kuɗinsu da dukiyarsu ko da haka he suka gwammata gara su bar yankinsu na musulunci su ɗauki abin da suka mallaka su kai wa wanda za su kula musu da dukiya ko da ko za su yi musu illa a addinance to kun ji matsalar inda ta taso musulmi idan ka bashi maimakon ya kula ya mai da hankali ya tsare amanar da aka bashi wanda kuma shi ne yake da ayoyi da hadisan da suka nuna ya tsare amana ba zai yi ba sai su da ba sa sallah ba sa kalmar shahada an ba su su tsare to shi yasa sai mutanenmu suke ɗaukar galibi sai ka je ka samu dan ƙareren ofis ma keken ofis na me na wanda yake ba m- musulmi na wanda yake musulmi amma sai ka samu sakatare janar na wannan ofis din menene kirista ce haka ne ko ba haka ba sai ka samu maga takaddan shi duk wata takarda da za ta zo ofis din na surru na wata bukata da ake da ita a gurinsa sai ta fara zuwa ofis ɗinta kafin ta je ofis ɗin shi to da Allah in tambaye ku idan ta buɗe ta ga wani abu ne ake so a yi na taimakon musulunci za ta isar da shi gare shi ko za ta take za ta take wannan yana daga cikin manya-manyan abubuwan da suke damu mu yanzu a ƙasar nan da ya zamanto manyanmu sun ba wa arna amanna sun amince da su sun jawo su su ne sirrukansu sai zama duk abin da ku musulmi za ku nema na kuna so a taimake ku ko a taimaki jama'ar ku ko addinin ku za ku je ku kai a rubuce wallahi tallahi daga sun bude sun ga cewa wani abu ne musulunci zai ci gaba sai su take abu takaddu nawa za ka ji cewa su wane sun rubuta sun aika amma sai ka ji idan ka nemi jin cin takaddar ta iso sai a ce bata iso ba sai a ce bata iso ba ni dinnan da nake muku magana na bibiya abubuwa da yawa waɗanda suke faruwa a ƙasar nan da ma jihar nan na bibiye su don in tabbatar sun isa inda ya kamata su isa amma wallahi sai na bincika sai in samu ba su isa ba saboda me saboda muna da wasu maƙiyan Allah maƙiya addinin Allah wanda ta gurin su abubuwan za su isa don haka idan sun gani cewa wannan abun naku ne musulmi za su isa sai su take su to shine naksha an bana da'ira muna nuna musu kauna ne saboda muna tsoron bala'in da zai same mu muna tsoron masifa da za ta afko mana muna tsoron abin da za su yi mana ai su suke da karfin makamai yanzu idan ka fito ka nuna baka son faransa ka ce za ka yi gaba da ita ko ka nuna za ku yi gaba da ingila ko ka nuna za ku yi gaba da america ko ka nuna za ku yi gaba da kaza to su suke da technology su suke da menene karfin makamai su suke da kaza to ai in sun tashi kwaf ɗaya za su yi muku kun manta da Allah kun manta da Allah wallahi duk wanda ya tsaya akan addinin Allah da gaske wallahi tallahi ya fi karfin kafirai wallahi lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafiran duniya karkashin jagorancin Abu Sufyan suka yi musu dandazo za su ne za su kashe su me ya faru Allah maɗaukakin sarki ya ba mu labari.
Allazina qala lahum an-nas inna an-nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين قال لهم الناس سوني waɗanda mutane suka ce musu innan nasa qad jama'u lakum jama'a ba sun muku dandazo kafirai sun yi da'ira za su yi muku kwaf ɗaya za su kashe ku lamarin addinin ku zai watsi a yau din nan za su yi kwaf ɗaya a kan kuɗi kenan sun gama da ku fakshauhum don haka ku yi hankali da lamarinsu Allah ce fa zadahum imanan wannan abin sai ƙara musu imani wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ya ishe mu koma dalla da wakilcin Allah kun ga tsokari aka yi a birkita annabi da sahabbai amma magana sai ta koma musu karfafar gwiwa da ƙara jajircewa a wani guri ubangiji ya nuna mana ya turo musu iska warihan wa junudan lam, lam tarauha na turo musu iska da kuma wata rindinar da ku ba kwa ganinsu da idanunku yanzu wallahi idan Allah ya ga dama sai rikita amerika a cikin minti biyar wallahi ba dai duk tsiyar hine sun kakkafa abubuwan harkokin tsaro da abubuwan kwamfutocinsu da kayan tauraron dan adam da waye ba yanzu idan Allah ya cire ne ɗin gaba ɗaya rikita hiya za a yi shi ke da lamarinsu ya ɓaci saboda galibin abin da suka dogara da shi sun dogara ne da abubuwa na harkar intanet da harkar technology idan Allah ya ga dama duk sai ya sa abubuwan su rikice wallahi duk network din ya dauke daga lokacin shi kenan komai ya rikice kai wallahi ka inji dam na wutan nefa idan Allah ya je ya dake shi ko ya sa wani mala'ika ya buge shi da fuka-fukansa wutar ta dauke gaba daya a kasar gaba daya wallahi kasar rikicewa za ta yi saboda akwai wata nan da ba sa rayuwa ma in ba da wutar nefa ba lifta kadai inda take hawa da mutane da sako da mutane idan aka rikita ta wallahi tallahi mutane sun shiga uku shi yasa da Allah ya zo yana magana akan wannan da suka faɗi cewa nakhsha an tusibana da'ira sai Allah ya ce fa asallahu Allah yana dabda an ya atiya bil fatihi ya zo da buɗe daga gurinsa idan su suna tsoron su to Allah zai iya zuwa da buɗe wasu malamai suka fassara da alfatuhu anan shine menene fatuhu makka dan lokacin da wannan aya ta sauka ba a yi fatuhu makka ba ba a ci rumawa da yaƙi ba ba a buɗe ina ba ba a buɗe egypt ba ba a buɗe ƙasashe da yawa na kafirai a lokacin ba a buɗe su ba da haka allah ya ce yana dab da ya zo da buɗe ma'ana za a buɗe waɗannan gauraren musulunci zai yi ƙarfi duk da cewa kuma kalmar alfatuhu tana ɗaukar ma'anar alhukumu rabbana fatah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihina ai rabbana hukum Allah kai hukunci tsakaninmu da mutanenmu da gaskiya ma'ana wato Allah yana dab da yazo da hukunci tsakanin waɗanda suke kafirai da wanda suke musulmi ko kuma yazo da buɗi ta yadda zai zama ya ba su nasara duk zai iya ɗauka aw amrin min indihi ko kuma wani lamari daga gurinsa shine malamai suka fassara aw amrin min indihi din Allah yazo da wani abun da zai hauro shi da shi akan kafirai su rikice yanzu dan Allah ku duba yadda corona ta zo ta rikita duniya da Allah ya tashi mu a nan sai Allah ya kawo mana saukinta ko ba haka bane yanzu India sati uku ko biyu da suka gabata zuwa yau din nan akan titi za ka ga mutum yana mutsu mutsu wallahi zai mutu Allah kirishinan nasa bai iya kawo masa dauki ba na fata an fahimta akan titi wallahi mutum zai mutsu mutsu ya mutu wannan allah maharaja din nasa mai hannaye kusan guda talatin da biyar ba ko na allansa da suke bauta mai hannaye bai iya kawo masa ɗauki ba gashi nan koronan ta hana su saka ce kashe su kawai take katilan zari'an amerika sanda aka wayi gari a kullum allah ne da kullum kusan mutum dubu shida ko mutum dubu bakwai sun mutu kullum duk takanolajin nasu duk karfin tattalin arzikin nasu duk yawan likitoci da harkar lafiya da suka kware Allah sai rikita su gaba daya mu kuma nan ga mu jikari baka kirin haka ne ko ba haka ba ba komai ba abin da muka sani komai namu a rikice sai Allah ya ce ku ta harkokin ku ba abin da zai same ku su kuma da duk wani abin da ake bukata a duniya sun kware sun iya Allah sai nuna iyawar tasu ba ita bace sai idan ya kare su mu kuma da ba mu da iyawar da ɓerayen shugabanni da gafiyoyi duk sun kwashe komai asibiti ba magani haka ne ko ba haka ba in ka je ganin likita ma sai ka yanki kati amma sai Allah ya kare mu wallahi ba za ki gane Allah yana kare musulmi ba sai kin shiga ƙauye kenan ɗakin ki kina ga kin raina shi a hakan ki je ɗakin dattijuwa a ƙauye ki ga yadda yake tsumma ne wanda ake shimfiɗawa ya fi wata tara na rantse da Allah ba a wanke shi ba ya yi squeezing ya yi squeezing ya yi squeezing amma yana nan a yadda yake gadon bono ne kara ne a ciki da yayi da ciyawa aka cusa a cikin buhu aka kulle baki wallahi akai take kwanciya kuma wallahi ta fi ki lafiya yanzu ba Allah ba ya bata wa kare ta Allah yaro ne zaki gan shi yana yawo ba takalmi sai ya kwana goma ba takalmi a kafarsa kafarsa yadda kika san an tono ta daga ramin kura futu-futu amma wallahi gau yake da za a je a gwada shi wallahi ba za a samu komai a jikin shi ba wa ya kare shi Allah shadda kuwa fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ke yar birni in kika je wallahi ji zaki kamar za ta rubza da ke ba za ki iya hawa ba wallahi Allah za ki ji cewa wannan idan na zauna wallahi kurmawa za ta yi amma duk gidan sun fi mutum talatin a kanta suke rawo ba abin kuma da ya same su yasa dabara wallahi ba ita take kubutar da dan adam ba fa wallahi idan Allah ya ga dama ka zauna lafiya ne zaka zauna lafiya idan bai ga dama ba wallahi ba zaka zauna lafiya ba sai kiga talaka ba shi da kwanjala amma za a je a gwada shi ba abin da yake damun shi amma sai kiga mutum ya tara kuɗi da abin nan sai a ce akwai hawan jini akwai hawan ruwa akwai hawan kunu akwai hawan kunun ma ya hau ruwan ma ya hau ga hawan suga ga hawan madara Allah ya kiyaye so saboda haka Allah ne wallahi mai bawa mutane sauki a nemi saukin a gurinsa sai a zauna lafiya amma wallahi duk abin da ka nema ba ta gurinsa ba wallahi ba za ka zauna lafiya ba wannan kaɗai ya isa ya sa mu gane cewa lalle Allah shine Allah kuma shine gwani shine mai iyawa wallahi kalli rayuwar ƙauye wallahi wallahi ta ishi mutum darasi idan yana da hankali Allah ta ishi mutum darasi idan yana da hankali amma mutane ba sa hankalta ka zo nan kai birni kai ko ina titi kai ko ina kaza ɗakin ki akwai tiles ban ɗakin ki tsakar gidan ki interlocks ban ɗakin ki a wanke a goge a wane ne amma Allah kina cikin matsala sai ki je ƙauye ki ga suna rayuwa local rayuwa mana kan ɗakin ma tukunna da ciyawa da kara aka kukkulla aka zazzarga aka ɗora ko ba haka bane amma wallahi suna zaune lafiya ba abin da ya dame su ke yau ki ci wancan gobe ki ci wancan jibi ki ci wancan su ko da gero ne da dawa za a shuka idan aka gama a zo a zuba a rumbu shine abincin safe shine na rana kuma shine na dare ba canji kukan nan haka za a ci gaba da kada ta da safe ita za a kada da rana ita za a kada da daddare amma ke kin ci indomi kin ci taliya kin ci doya da koyi kin ci dangalin hausa kin ci na turawa amma har yanzu baki wadatu ba har yanzu baki wadata ba saboda kin ki Allah yasa Allah sai barke da bala'i kin watsar da addini sai Allah ya barke da masifa amma su da suke sun rike Allah yasa su kauye da hogan su duk abin da ka taba su Allah za su ce maka kana taba su to Allah dai ya mana muwafaka Allah dai ya datar da mu wani suna nan da Allah nan sun rike shi allan nan allan nan sai allah ya ce to ni kuma na tsare ku ba abin da zai same ku ke kuma da gidan boka da gidan malam gobe da nisa da gidan malam gobe ba nisa kin rike su gam kin watsar da allah sai allah ya ce to bari in barki da wayanki mu ga ya za ki kare allah ya shiryar da mu da haka ya ce asallahu an ya atiya bil fatihi fa asallahu an ya atiya bil fatihi aw amrin min indihi ko allah ya zo da wani lamari daga gurinsa sa fa yusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimi sai su munafikan su wayi gari a cikin abin da suke kai suna masu nadama Allah ya ce wa yaqulu alladhina amanu to su kuma mu'mini sai su zauna suna tattaunawa suna cewa a haula alladhina aqsamu billahi jahada aymanihim innahum lama'akum yanzu waɗannan munafikan su ne suka dinga rantsuwa da Allah kuma suna ta karkarewa a cikin rantsuwarsu cewa wai suna tare da ku ma'ana mumine suna tattauna akan irin munafurcin da munafukai suke musu sai su habi daga amalu ayyukansu ai sun rushe tun da dai suka nuna suna tare da musulunci a baki amma a zuci kuma suka kudirce kafirci Allah ya ce fa asbahu nadimina sai su munafukan su wayi gari suna cikin nadama abin abin fa asbahu khasirin afwan sai su wayi gari suna cikin asara akan abin da suka yi aikatawa abin da muka faɗa daidai Allah ba mu ladansa wanda muka tuntuɓan harki ko karancin ilimi Allah ya fe mana gobe za mu karasa abubuwa guda biyar da mu faɗa ba sannan kuma za mu yi magana akan insha Allah ta'ala kusan ma karatunmu na gobe akan su zai kare da karashin abin da mu karasa ba sannan kuma za mu yi magana akan hanyoyin da ɗan adam zai kubuta daga cikin matsaloli wannan hanyoyi ne za mu kirgo su akalla guda bakwai zuwa takwas wanda in Allah ya sa kika rike wannan duk matsalar da kuke rubutowa duk rikicin da kuke ciki duk tashin hankali da kuke ciki da izinin Allah wallahi tallahi Allah zai fitar da ku insha Allah ta'ala da haka za mu karasa waɗannan abubuwan sannan mu shiga wancan kuma gobe in Allah ya yarda Allah ya sa mu dace wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh